بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نصرة لطف جعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك وأربة نور تحصلني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساكرين وفتنة العصر القادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu musamman abin da yake da alaka da sanin ma'anoni na alkur'ani mai girma alaramma ya karanto mana aya ta goma sha ɗaya aya ta goma afwan a cikin suratul hashri inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yana cewa wallazina ja'u min ba'dihim kaga wayanda suka zo bayan wayannan mu'minan bayan wayannan sahabban mutanen Makka da mutanen Madina yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da kuma wayannan musulman da suke ƴan uwanmu ne da suka rigaye mu yin imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah karkasa hasada da gillu a cikin zuciyarmu ga dukkanin mutumin da yayi imani da Allah da kuma ranar lahira rabbana innaka raufur rahim ya Allah kai dinnan raufu ne kuma mai jin kai ne kai Allah wannan ayan tana daga cikin ayoyin da ke nuna wa musulmai yanayin yanda ya kamata su mu'amalanci magabatansu wayannan magabatan an kasa su zuwa gida biyu akwai magabata na iyayenka iyaye na sun rasu iyayenka sun rasu to tunda sun rasu menene alaka tsakanina da su yanzu menene alakanka tsakaninka da magabata da suka rasu yanzu sai aka ce addu'a dukkanin wani abu wanda ka sani magabacinka yayi na kuskure aka ce kai shiru da bakinka kar ka zo kana hura lasfika ayi babana kai kai kai kai kai ya ki sa ni aboko da yanzu na kai dangwata kuɗi ya cuce ni ya aka ci haba da Allah babana in ban je makaranta ba ya rika zani na aka ci haba da Allah ai babana kafin ya rasu yana shan taba aka ce wa ya saka dukkanin wani magabaci in dai musulmi ne aka ce kakka ambace shi da mugun abu shine wannan ayan take nuna mana wannan karatun sannan kaga wannan mataki kenan na farko magabatan ka kai tsaye wal ikwan alladhina sabaquna sannan idan wayannan magabatan namu ba lalle sai babanka ba ba dattawan unguwa malaman unguwa malaman gari dattawan gari akwai bambanci tsakanin unguwa da gari unguwa shine ni ina nan layin to dukkanin wani dattijo da ke nan unguwan to ana magana a kansa gari garin kafancan gaba daya dukkanin wani dattijo wanda yake wannan garin to ya shiga ciki shi yasa nace unguwa daban gari daban dukkanin wani dattijo da aka yi a garin to aka ce karka ambace shi da mugun abu sannan na biyu su ne magabata sahabbai daga sahabbai sai tabi'ai daga tabi'ai sai mai bi ma tabi'ai ake cewa tabul atibba ko tabi'ut tabi'in ko sai su sai wa'inda suka biyo baya su ma dinnan aka ce ba a yadda ka ambace su da mugun abu ba a ina a ayan qur'ani na san zaka ce ai kai ba ga inda aka ce kar a magana kar a ambace su da wani mugun abu aka ce a kwantar da hankalinka Allah ya ce ne wal ikwan ladina sabaqu wal ladina ja'u min ba'd yaquluna rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka gabata su wane ne wayannan ƴan uwan sai aka ce allazina sabaquna bil imani su ne wanda suka rigaye mu da imani yanzu ba su a duniya sai riga sun rasu gafarta musu kawai addu'an da ake so kawai maganan da ake so ya zama tsakaninka da wa'inda suka rasu kenan wane kai Allah ya ji kai shi cha wane kai kai kai kai kai kai ai an taba raba zakka aka ce ya bani ma ya cinye aka ce kakai wannan magana kawai Allah ya gafarta musu saboda yanzu kai ba za ka so ba a ce yanzu ga ka a lahira ga shi a lahira saboda wannan damuwan da kuka samu an ba shi sako ya kawo maka ya cinye ta dalilin wannan sakon a ce ya je wuta shekara miliyan biyu to me musulunci yake so kawai wa'annan da suka gabata nasu ya riga ya kare Allah ya ji kansu mu da muke raye Allah ya ji kanmu haka musulunci yake so ka gani wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana ko shine karin maganar larabawa da suke cewa al-aqilu man bada'a bi nafsi mai hankali shine wanda yake farawa da kansa ba za ka zo kana ma mutane wa'azi ba alaramma kai kuma baka aiki da shaka shawa mai hankali ya fara aiki da shi idan ya fara aiki da shi sannan mutanen gari su fara amma ka je kana wa mutane wa'azi kai abin da kake aikatawa sabanin wa'azin to ka mutun ya koma wancan aya na suratul baqara a ta'muruna nasa ko ku ya kuke karantawa ko ba ku karantawa a hamdatul istifham din a ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum ka san in hausu ba sa faɗa haka hausu dai a ce a ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab yanzu za ku rika umurtan mutane su rika aikata kyawawan ayyuka sannan ku kuma kuna aikata sabanin abin da kuke cewa mutane su aikata wa antum tatluna kitab alhali kuna karanta littafin Allah afala ta'qilun shin ba za ku zamanto masu hankali ba to sai aka ce mai hankali shine wanda yake farawa da kansa sai anan aya sai ta kara nuna maka ya fara da kansa yace rabbana ghfir lana ya Allah ka gafarta mana sanan wayanda suka biyo baya wallazina sabaquna kuma wal ikhwanina allazina sabaquna bil imani da wayannan da suka riga mu yin imani da kai Allah suka rasu to su ma Allah ka gafarta musu wannan shine karantarwar musulunci da musulunci yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul ba gane hadisin ba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ka saki jikin ka za ka yi magana anan ba wanda zai duce ka musulunci yace duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to in zai yi magana to ya faɗi alheri ko ya shi ya faɗi alheri ko ya shi to shine anan wura ka ce wa'inda suka gabace mu ga yadda za mu yi mu'amala da su ba wani ya rasu ba kawai ka zo kana magana a kansa kana cewa ka ai dan iska ne wallahi ai yanzu Allah kaɗai ya san wutan jahannaman da yake ci sakara ne ko aka ci a waya saka ai akwai irin ba ku san akwai irin wayannan mutanen ba kawai da an tuna wani zai a ci habawa yanzu yana can yana shan duka a gidan wutan jahannama musulunci ya ce a'a kawai ya riga ya rasu ya riga ka rasuwa ya riga ni rasuwa Allah ka gafarta masa idan Allah ya gafarta masa ba zai tare maka aljannan ka kai idan ka mutu ka je ka tambar ka tar ash an sa garbaci a aljannan ka aka ce a Allah ya gafarta masa zai sa shi aljanna daban da nata kai ma in ka mutu za a sa ka aljannan ka daban to menene na damuwa sai a ayan Allah subhanahu wataala ya ce wa'annan bayan Allah suna cewa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah kada ka sanya hasada da gillu kyashi mugun kuduri kuma a zuciyarmu akan dukkanin wani wanda ya imani da kai musulmi ne Allah to wannan wurin shine damuwa fa yake ciki ka ga musulmi da musulmi ɗaya na ma ɗaya hasada da zai ga wani babbar rabo zai gilmo ake cewa ko zai gito ta wurinka sai toshe ci a ai akwai wani alaran ma yana nan yana jan yana jan tafsiri a masallacin layi ibadan akai mai miliyan uku ci a kai ai alaran ma ne ai za ku lalata shi kai mai dubu biyar gaga wani yau alaran ma yaya to hasada kenan shi baya ka gane irin abin ko ka lura duk wanda zaka ga yana mu wani hasada ba shi bane zai bada abin da za a bayar da wani ne zai bayar sai yazo ya ce kar a baka wannan misalin shine misali daidai yanda Allah ramma zai gane ɗan kallo sun gane abin da muke mu kowa ya ga yanzu wannan ya taimake ka to shi duk wanda zaka ga zai maka hasada abin ba shi zai bayar ba wani ne daban zai maka alherin sai ya toshe ko kuwa abin ya riga ya same ka ya samu labari sai ya rika cewa ka bai kamata a ce wani ba shi yasa malamai suka ce duk wanda za ka je ka tarar yana yi maka hasada to ɗayan biyu ne ba ko dai yana cewa Allah bai iya ba ko ko yana cewa Allah na fi wani cancanta wannan abu to akwai wanda ya sai nuna ma Allah cewa Allah bai iya ba shi yasa ko da kafiran makka suka yi wa annan muhammad sallallahu alaihi wasallama hasada akan annabta din sai Allah ya ce a am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi faqad ataina ala ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima ya ce a mutanen maka suna ma annabi muhammadu hassana ne saboda na ba su annabta a aya ta gaba sai Allah ya ce a tambaye su a hum yaksimuna rahmata rabbik su ne suke raba rahamar Allah da in na baka annabta su ce ba kai ya kamata ba wa qalu laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce a ya Allah da dai da gaske kake yi kana son mutane su yi imani da sai a zaɓo wani babban mutum mai kuɗi a garin nan sai a ce shi ne annabi shi ne wa kalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim sai Allah ya ce a tambaye su ahum yaksimuna rahmat rabbik su ne suke raba rahmar Allah da ba za a bada annabta ba sai a wurin wanda suke so Allah ya ce a gaya musu nahanu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya abinda suke ci suke rayuwa Allah ya ce ni ne na raba na ba su har abin da za ka cika sa a bakinka dabino kwara ɗaya wannan Allah ya ce ni na raba na baka ba ni ne na raba an gane wannan ni ne na raba Allah ni ne bayarwa manzon Allah ke rabawa haka manzon Allah ya faɗa yace Allah ke bayarwa ni annabi Muhammadu ni nake rabawa duk abin da kaga ya gangaro ta wurinka to ta hannun annabi Muhammadu ne an gane wannan Allah ya ce mana sai aka ce to daga cikin ka'ida na musulmi ya rika cewa waɗanda suka gabace shi suka riga ka rasuwa Allah ka gafarta musu an gane Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna makoman su kurakuran da suka yi Allah ka yafe musu mu kuma da muka rage Allah ya sa karshen mu yayi kyawu Allah ya azurta mu da masu mana addu'a bayan rayukan mu wannan shine karantarwar musulunci sai Allah subhanahu wataala ya ce wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu akan wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ita hasada tana cin kyawawan ayyuka kamar yadda wuta take kona auduga an ka ce karmami wani yanzu bai san ma menene karmami ba tun an haife shi a jirni bai san menene karmami ba sai ka ba kanka wahala amma hasada tana cin ayyukan ka kyawawa kamar yadda wuta take kona auduga idan kana so ka sai auduga ko da ta naira ɗari ne ka kyatta a shana ka kara ma audugan nan kai kallon ikon Allah to yadda audigan nan za ta ƙone kafin ka ankara to haka hasada take lalata ayyukan mutum wani malami yake cewa hasada ita ce kawai take da wannan abin kwara biyu wanda kake yi ma hassada ba zai taɓa yin baya ba sai dai ya gaba sannan kai kuma abin nan da kake masa mugun fata ko mu daɗe ko mu jima sai ya dawo kanka kana ma wani fata ya zama matsayaci saboda kai ka ka dan samu kuɗi aka ce to ba zai zama matsayacin ba zai ta yin gaba zai ta yin gaba sannan wannan fatan da kake mai na tsiya to kai kuma za ta dawo ta koma kanka ta koma kanka shine daga nan kaga Hausawa sun ce hasada ga mai rabo take wani malami yake cewa duk abin da kake in kaga mutane ba sa maka hasada ka ƙara komawa ka duba abin kaman ba daidai kake yi ba amma duk abin da kake yin sa daidai daidai to sai ka tarar da mahasada in dai kana yin abin daidai daidai ko kwallo ne ka dan kada kafan haka ka ga wani bai ji haushi ba to aka ce baka kadawa da kyau ina biya maka wannan ka san a tilla akwai yan kwallo bari mu musu misali da su ko kada kwallo ne kake ya ga ba a maka hasara aka ce baka kadawa daidai amma kai haka kai haka kaga mutum ya zame an ce ka wannan ya ciki kakal wallahi ya ce to kai daidai ne a wurin Allah malam kai daidai ne a wurin saboda haka hassada ne ke da wannan abun shi wanda ake ma sai dai ya ta gaba ya ta gaba shi kuma wanda yake yin hassadan to sai ta dawo ta taba shi Allah mun tuba Allah ka yafe mana a ayan sai Allah subhanahu wataala ya ce rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah kai ar-ra'ufu ne sannan kuma kai rahimu ne kai mai jin kai ne Allah abubuwan da muka yi a bayan tilla yanzu mun ji wa'azi Allah mun tuba Allah ka yafe mana shikenan sai Allah ya yafe an gane wannan zai yi a baya mun yi wannan kurakuran ko ba ma dattawan mu ko magabatan mu addu'a to yanzu ka ji karatun haka ce shikenan ka rika magabata addu'a shi yasa Allah ya saka wa masallatan dariƙa da alheri ana idan da sallah sai aka ce salati goma goma ga annabi istighfari sha daya Allah ya yafe kurakuran mu ko ba ka ake cewa istighfari sha daya Allah ya yafe kurakuran mu la ilaha illallah kafa nawa sha ɗaya shi ma Allah shi ma ya karbi ibadun mu istighfari Allah ya yafe kurakuran mu ma'ana kuskuren da muka yi Allah ya yafe ko la ilaha illallah muna karantawa kafa goma sha ɗaya muna kaman kace da Hausa muna tawassuli da ita Allah ya karbi ibadin ayatul kursiyu kafa ɗaya qul huwallahu kafa uku Allah ya ji kan lahiran magabatan mu kenan kowane sallah biyar indi a masallacin yan ɗarika ne sai sun yi wa iyayensu da dattawansu na unguwa addu'a tunda za a ce magabatan mu gaba ɗaya to ashe ma mutum yayi sallah a cikin yan dari ga wani lada ne wani farala ne yake samu tunda iyayenka wanda in kai kadai ne kawai kana sauri sauri ka je filin kwallo ko kana ka dan haƙuri ba kana dan sauri sauri ka je kasuwa a kuma ko to bar nayi baya baya to Allah ya ji mana sai ga mutum ku nan garin ba ku saba gani ba akwai wanda ba ana cewa assalamu alaikum kawai zai tashi ba zai kuna samun irin sa nan garin kuma ya dan tsaya ya ce astaghfirullah astaghfirullah ba zai yi ba ana to assalamu alaikum yanda ka san ana bin shi a guje haka zai tashi to amma in dai zaka yi sallah a masallatan ɗan dariƙa to da wuya a ce an tashi ba yi addu'a ba za a yi addu'a za a ma iyaye za ka za a istighfari da mu da muka yi sallan gaba da Allah ya yafe kurakuran mu tilla dan adam to bai na yin adadi ne shi to sai a ce istighfari kafa goma goma ko sha ɗaya ɗaya da niyyar mene Allah ya yafe kurakuran mu to wannan shine abin da ake magana dukan mu mu zamanto muna tunawa da magabatan mu ba lale sai babanka ba za ka ji wani yana cewa ai shi baban shi bai mutu ba saboda haka ba ruwan shi da magabata ba daidai bane yanzu mu da muke ma wayannan magabatan da suka rasu addu'a mu ma idan mun mutu Allah zai tayar da wasu su ma su rika mana addu'a ana cewa mu ma da muka gabata Allah ya ko Allah ya ji kanmu yanzu duk lokacin da aka yi wani abu za a ce malam dan ladi Allah ya ji kansa kakka manta lokacin da yake raye shi ma haka ya rika yi ma wasu so kai ma kalubale ne a gare ka kana da rai baka ma wasu addu'a an ka mutu za a manta da kai za a manta da kai wani zubin ma ba za a tuna da kai ba sai an yi wani abin shaidanci a ce a da wani na nan da yanzu shi ma ya dan taba ba ku san akwai irin wayannan mutanen ba da za su mutu ba za a ƙara tuna su ba sai an yi abin shaidanci sai a ce habba wa ga ranar suwa ne da yana nan da shi ma ya dan taba yanzu saboda mene baya tsayawa ya ma magabatansa addu'a sannan baya faɗan magabatansa da alheri domin da yana faɗansa da alheri shi ma idan ya rasu ba za a ambace shi da mugun abu ba sai da alheri ai hau'awi larabawa sun faɗa ko da dai ana magana a kai ko suna cewa wai kamatu dinu abinda ka shuka shi za shi za ka girma abinda ka aikata ma wani to kai ma sai an aikata maka Allah subhanahu wataala ya yafe mana saboda haka kowa ya gyara iyayenmu suna da rai ko ba su da rai wajibi ne dama su a musu addu'a suna da rai ko ba su da rai wajibi ne ba shawara bane an gana wannan wannan shine matsayar musulunci mahaifinka yana da rai ko ya rasu mahaifiyarka tana da rai ko ta rasu ba shawaranka ake nema ba dole ne shine wancan babban malami yake cewa duk wanda zai yi salloli guda biyar amma ya kasa yi wa iyayensa addu'a so biyar yace ba dan kwarai bane yace ba dan kwarai bane saboda ya saba wa karantarwan alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana a wurin sai Allah ya hada bautansa da kuma yi mai iyaye addu'a ko wa hafid lahum ma janaha dhul min rahma qur rabbi irhamhuma kama shine addu'an da Allah ya ce ko yaushe kawai in ka bauta masa iyaye ka musu addu'a in ka bauta masa iyaye ka musu addu'a Abraham ka ga abin da wani ya ce a shi ma ya taso ma bai ga baban nashi ba saboda haka babu abin da baban shi ya masa ina to washi auren sa ai baban ya mutu kafin ma shi ya taso ai kawo shi duniya suka gaya masa ai arran ma kana tsoron shi ai kawo ka duniyan da baban ka yayi ya cancanci kai masa addu'a saboda ana samun irin wannan damuwar sai wani ya ce to ai ban ma ga baban nawa ba kuma ba abin da ya min saboda haka shi ba zai mu baban shi addu'a ba daidai bane ai zuwan ka duniya bar na gaya maka ko da a ce bisa kaddarawa da babanka ya haife ka sai ya gudu ya je Legas kaga guduwa yayi wannan da gangan ne ba wai mutuwa yayi ba ya je can Legas ya ta rayuwa aka shi har yanzu yana binka wannan bashin addu'a wannan laifin da yayi na guduwa ya baka tsakanin shi da Allah ne tsakaninsa da Allah ne saboda akwai haƙƙinku a kai amma kai yanzu haƙƙinka shine duka yi masa addu'a wasu za ga suna cewa babansu bai sa sa makarantar boko ba sun zama masu kuɗi saboda haka ba za su irin wayannan abubuwan duka kurakure ne hausawa suke duka kurakure Allah ya fi mana a ayan nan sai malam ya ce to kaga wannan ayan tana nuna mana cewa kar ka ambaci wani wanda ya gabace ka sai da kyakkyawan aiki kawai shine sakon mu a aya ta gaba sai Allah ya ce
ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون الله سبحانه وتعالى يتي ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون الله سبحانه وتعالى يتي ألم ترى شنبك غني بني zuwa ga wa'annan mutanen da suke yin munafinci har ma suna cewa ƴan uwansu kafirai na daga ahalul kitabi yahudawa wanda suke sune banin nazir din nan ba an gane su ba mutanen da suka shirya makirci za su gurgo manzon Allah za su gurguro manzon Allah dutse to su ne munafikai sai suna gaya musu karkashin jagorancin Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikai na duniya suna cewa la in ukhrijtum idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace zai fitar da ku daga wannan garin na Madina da kuma wa'inda suke tare da kudin wa man ma'aku mimma la nukri janna ma'akum duk ba za mu yadda ba mu ma za mu fita tare da ku in dai har ya kore ku a wannan garin na Madina to mu ma za mu bar garin Madina sannan ku sani wala nuti'u fikum ahadan abada ba za mu ƙara yi wa wani biyayya ba har abada wanda sa'alna kizlanakum wanda suka roƙe mu ko suka tambaye mu akan mu tozartar da ku ko ko su ce mana kar mu bar garin nan tare da ku kai bar mu ƙara gaya muku in ji su munafikan suke gayawa wa'annan kafiran banin yahud ko banin aha, yahudawan banin nazir suka ce wala in qutiltum lanansurannakum idan har za a yi yakin musulmai za su yaƙe ku to su wai munafikai za su taimake su za su taimake su sannan wallahu ya Allah ya ce wallahu ya shar innahum lakadib Allah ya ce wayannan mutanen ina mai shaidan cewa ƙarya suke yi munafikai ne babu abin da za su iya yi to a aya ta gaba sai Allah ya ce ga abin da Allah ya ce saurara ka ji
لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la'in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la'in qutilu la yansurunahum kai wa la'in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsaru Allah ya ce kaga wayannan munafikan da suke ta wannan dadin bakin barka ji hakikanin su la'in ukhriju idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fitar da wannan yahudawan na banin nabir da suke so su kashe shi daga garin Madinan nan su yahudawan la yakhrujuna ma'ahum ba za su taɓa yadda su fita tare da su ba ba za su taɓa yadda ai dama munafinci na yi muna ba wasawa sun ce munafinci dodo ba ai munafinci dodo ne za a yi ta ziga ka a yi ta ziga ka kamar da gaske malam sai ka tafi kawai sai a janye sai a bakka kawai sai ka sha wahala shine Allah subhanahu wataala ya ce idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fitar da wayannan banin nazir din daga wannan gari na Madina su wayannan munafikan da suke cewa za su taimake su ba za su bar garin tare ba sannan wala in kutilu idan aka zo maganan yaki bisa kaddarawa ai kaga yanzu Allah ya riga ya kashe maganan yakin ko sannan Allah ya ce to wala in kutilu da a ce za a yaƙe su din la yansurunahu munafikan ba za su taba taimakon wayannan yahudawan ba kamar yadda muka gani ya faru din ai ko ai mun gani a baya ba an zo an kewaye garin ba kaga munafikan sun zo kwana 21 fa manzon Allah ya sa aka kulle su aka kewaye garin ba shiga ba fita kana nan a gidanka abinci ya kare kai sun sha wuya suka ce maza Allah ka faɗa yadda kake so zamu kawai mu da kanmu zamu fita yanzu maza Allah ya ce a'a ba za ku fita ba sai an kai kwana 21 so ba fita ba shiga ba fita irin yadda ya kaga dokar nan na kofi din nan da ake zawa duk wanda a ka tambaye mutanen garin nan mana wasu ba sun sha bulala ba ko eh lokacin sojoji ai na tuna ma ku ai wasu sha bulala da suna ganin abin kaman wasa ne sai suka fito ka kalle da musulunci yake da dadi musulunci cewa yi fa idan irin wannan rikita rikitan ya faru musulmai ba sai sun fito sallah ba kowa ya sallan shi a gida idan lokacin sallan magriba da isha'i ne musulunci ya ce ku haɗa sallan magriba da isha'i kaga ba ruwa ba tabo ba komai amma wannan damuwan musulunci ya ce ku haɗa sallan ku shige gida shi ke to amma sai ga mutum taurin kai ya ce sai ya fito to su sojoji ba ruwansu da sallah ko akwai ruwansu da sallah duk wanda soja ya kama shi ya je sallah shi ba ruwan shi zai zane ka ne shi ya san aiki ya zo yi domin wannan abin da yake yi shi a wurinsa shi sojan yana taimakon rayuwanka ne shi to ai sai kana da rai ne sannan zaka iya sallah bisa kaddarawa sai ka fito sai abokan gaban sai suka buge ka to sai yaya bai asaran ka ba har a dukan da kaga sojoji suna yi da zara idan da tsawon suna yi ne akan taimakon kai wanda ake zanewa ake maka tsawon ake abin nan saboda kar a rasa ran naka kuma hanya ce ta dakile yaduwan crisis din ya ke cewa tarzoman da fitinar da rigimar hanya ne tunda babu kowa a waje kowa yana gidansa hanya ne dakilewa to amma sai ka tarar da wasu taurin kai ce a Allah bai hana mu sallah ba kawai zai wani kato ya zo wai zai hana mu sallah so musulunci ya tsara komai in an ce kaza to mu hakura mu bi doka an gane wannan Allah ya ce mana amin Allah subhanahu wataala ya ce wala in kutilu in aka yaƙe su la yansurunahum wa innan yahudawan ba za su taimaki banin nadir ba kai wala in nasaruhum bisa kaddarawa idan yahu idan wayannan munafikan suka fito da niyyar za su taimaki yahuda wannan laiwannul adbar za su juya a guje su bar su a cikin filin yakin wai ga sunan ma sun zo filin yakin kenan da zaran sun ga an fara fafatawa ce kai kawai mu kashe kanmu a banza akan wayannan mutanen za ga sun juya sun bar shine Allah ya ce la yuwallunnal adbar thumma la yunsarun sannan ba wanda zai taimake su Allah ya fi mana to a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce
لأنتم أشد رحبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون Allah subhanahu wataala ya ce la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah zalika bi annahum qaumun la yafqahun Allah subhanahu wataala ya ce kaga tsoron da wayannan munafikan suke yi da wayannan yahudawan suke yi da wayannan banin nabir din suke yi tsoron da suke ji naku yafi tsoron da suke ji akan Allah yanda suke jin tsoron musulmai ba ba sa jin tsoron Allah haka a cikin zukatansu saboda mene su wayannan musulman ga su ana ganin su ido da ido amma shi Allah tilla ba a ganin Allah ido da ido saboda haka za su iya ma Allah duk abin da suka dama na rashin mutunci kuma har yanzu a cikin musulmai akwai wanda ake samun shi da irin wannan yanda yake jin tsoron wani baya jin tsoron Allah haka da wani zai ce mai wani kar kai kaza to ba zai yi ba amma Allah ya ce kar ai kaza ya ki sai da ya aikata an gane wannan to da aka ce wannan ɗabi'a ne na munafikai sai Allah ya ce to la antum ku wayannan musulman ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah sun fi jin tsoron ku akan yadda suke jin tsoron Allah ma'ana yadda suke jin tsoron musulmai ba sa jin tsoron Allah me ya kawo musu haka aka ce zalika bi annahum qaumun la yafqahu ai mutane ne wanda ba su da fahimta ba su da fahimta kaga ka je daji ka saro itace ka zo gida kai ta sassaka shi kai ta saran can wurin kai ta saran can wurin ka fitar da kai ka fitar da wuya ka fitar da kirji ka fitar da hannu kuma sai ka zauna kana tsugunnawa kana cewa shine Allahnka bayan ga wanda ya same ka tun ya samar da kai tun baka ko daga abin da babanka yake ci da abin da mamanka take ci daga nan aka tattara ba aka samar da digon maniyin da za a halicce ka ko ba shi yasa musulunci yake cewa abin da za mu ci mu tabbatar cewa daga halal bane kar mu zo mu ciyo abin da yake haramun ne a zo a tace maniyan da wannan abin na haramun ka zo ka daga ma yaron da zaka haifa a zo a zama damuwa kaga yaro ya taso ya ce zai zana baban shi yara nawa ne suka mara baban su yara nawa ne ai mari ma akwai yaran da suka kashe baban ai akwai yaran da suka kashe baban su su irin wayannan abubuwan ne duk abin da kaga addini yana gaya maka ana kokarin a ceci rayuwanka ne kar a zo a samu akasi to wannan abubuwan su ne Allah ya sa aka samu wannan digon maniyin aka zo aka sa a cikin mahaifan mamanka aka zo aka haife ka duka Allah ne fake ta lura da wannan sannan ka fito duniya iyayenka suka ta lura da kai Allah yana baka lafiya yana haka haka har ka zo wannan zaman da kake sai Allah subhanahu wataala ya ce baka ashe wannan bai ishe ka hankali ba ko kaga yadda Allah yake da saukin kai malam mutum ya saba masa Allah kuma ya bashi lafiya ai da yadda mutum yake haka Allah yake mu'amalantar mutane da an sha wahala duk wanda ya saba ma Allah so daya Allah zai ce to shikenan dukkanin abin da na baka yanzu zan kwaci ce ka kaddara cewa saban Allah guda daya Allah ya kwace kudin ya kwace lafiya gidan ma da ya baka ya sa gobara ya tashi kan sabansa guda ɗaya kai za a tsira kuwa na yanzu ba za ka iya samun wani a rana sai ya yi saban Allah su goma to kaga duka gidajen nashi ya kare ke ko ba akwai wanda ai sai ya fi goma ko wancan shekarar ne muka yi magana ai kace akwai wanda zaka tarar da shi a rana zai iya yin karya su goma wani ya ce mana ai akwai wanda a rana sai ya karya su hamsin Allah mun tuba Allah ka yaje mana to me yasa suka fi jin tsoron musulmai akan Allah aka ce saboda ba su da hankali ba su da hankali su abin da suke gani ido da ido shine suke kirgawa tun Allah nan ba a ganin sa wutar nan da aka ce za a sa mutane ba su ganta ba saboda amma wayannan mu'minan da wayannan musulman suna ganin su ga wukake ga takobi a hannun su sai su ce kai wayannan fa yadda muke son rayuwa to haka su suke son mutuwa mu kiyaye su ai abin da ke ba wayanda ba musulmai ba tsoro akan musulmai kenan su wayanda ba musulmai ba suna son rayuwa shi kuma musulmi ba maganar rayuwa ba ne shi a wurin sama in ka kashe shi ya yi shahada ne saboda ka shahadan ma yake nema shi to sai wayannan munafikan su ce kai ba za mu iya da su ba ba za mu iya da su ba saboda haka sai ya zamanto suna jin tsoron su tun gashi su suna ganin su amma Allah ba sa ganin sa wutan ba sa gani aljannan ba sa gani saboda haka sai Allah ya ce ai ba su da hankali ne a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce ga ɗabi'un su
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تعصبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la yaqilun Allah subhanahu wataala ya ce la yuqatilunakum jami'an wayannan yahudawan ba za su taba yakan ku ba illa fi quran muhassanatin sai a wasu birane ko a wasu wasu killataccen wuri wanda aka musu manya-manyan katangu au min wara ijidur ko ko su fito bayan katangon amma ba za su iya fitowa fito na fito da ku ido da ido ba ba su hun bainahum shadid Allah ya ce yasu yasu ma sabani suke yi da junansu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kai daga nesa zaka rika tunanin ai kansu ɗaya ne a haɗe suke Allah ya ce a'a wa qulubuhum shatta zukatansu kowa daban-daban ne zukatansu kowa daban-daban ne me ya kawo musu wannan Allah ya ce zalika bi annahum qaumun la yaqiluna ai saboda su mutane ne wanda ba su hankalta la yaqiluna ba su hankalta wannan ayan tana suranta mana sura ta munafinci yadda take tun a da haka take har a yanzu za ka iya samun wasu gungun mutane su haɗa kai don su yaƙe ka amma ba za su taɓa fitowa kai tsaye fito na fito da kai ba sai a rika facewa ne ta baya za a rika yaƙanka shi ne ɗabi'ansu kenan ai ɗabi'an munafikai ne la nuna kum jami'an illa fi quran muhassanati naumin wara ijidu ba za su taɓa yaƙanka fito na fito ba sai dai a ɓoye ta ƙarƙashin ƙasa duka ba yadda ba za su yi ba Allah subhanahu wataala ce kaga wayannan mutanen da suka tawaru dan su yaƙe ka dan su yaƙe ku ba'suhum bainahum shadid kowannen su yana da sabani da wani amma yanzu la an zo ne ana son a kai ka ƙasa to sai su haɗa kai ka kalla ai wayanda suka yaƙi mutanen garin gabancan ai kansu ba wai a haɗe yake ba saboda za su yaƙe ku ne a wancan lokacin suka haɗa kai ku kuma Allah ya tsaya mu an gano yadda abin yake to haka ɗabi'an munafinci yake ta tabuhum jami'an za ka taɓa tunanin cewa kansu a haɗe yake a haka za ka gan suna tafiya a tare amma Allah subhanahu wataala ya ce wa qulubuhum shatta zukatansu kowa daban-daban ne wani yana bakin ciki da wani wani yana hasada da wani wani baya son ci gaban wani haka duka kansu yake a rarrabe ne kawai yanzu saboda an zo kanka ne ko an zo kanku ne shine aka haɗu ana gamawa za su ƙara komawa kan nasu ya ci gaba da rarrabuwa ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الله سبحانه وتعالى يا شيخ وإن سوى بأس ده hankali. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana aya ta gaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم a malam ibrahim yana ta kallo na cewa yaya dai yau karatun yana ta sauri ai jiya mun faɗa in Allah subhanahu wataala ya kai mu da rai da lafiya gobe ba za mu samu daman yin karatu ba akwai uzurin da zai bijiro min ko ya bijiro mini saboda haka yanzu ina yin karatun yau da na gobe ne yauwa ina ina yin karatun yau da na gobe ne in Allah ya yarda mu da rai da lafiya saboda haka wanda za a yi goben ne muke yi an gane tula ka'ida mu mukan yi aya ɗaya biyu ne mu a rana aya ɗaya biyu ko uku ko to amma kaga yau an yi da yawa eh to muna yi ne da na yau da na goben saboda haka muna ƙara ba da haƙuri gobe in Allah ya subhanahu wataala ya kai mu da rai da lafiya akwai uzurin da ba zai bari mu samu daman yin karatu ba amma in Allah ya kai mu ranar Lahadi za mu ci gaba kamar yadda aka saba kuma ba ma fatan wani abu ya ƙara bijirowa wanda zai ƙara yanke mana wannan karatun insha Allah insha Allah to shikenan arramma yace kamatal ladina min qablihim qariba shine abin da nake gaya wa mutane za mu iya yin sumuni a rana ba wai ba za mu iya ba amma ba saurin mu muke so ba mu ba sauri bane ni a ka'idan abin da malamin mu ya daura mu ba sauri bane burin sanin ma'anonin abin da ake magana din ko wani kafin a haife mu ya sassauke alkur'ani amma sanin ma'anonin nan shine damuwarsa yanzu to dan me za a zo a yi ta sauri kuma a karanta masa aya biyu ya iya fahimtar sakon da Allah yake magana akai yafi wannan gaggawan da saurin an gane wannan abin din in kuma kana da taka je ƙara sauraron karatun malamin mu za ga a rana aya ɗaya ne aya biyu an yi da yawa kenan aya ɗaya aya biyu ba a wuce haka mu karatu so tunda malaman mu ne mu ma haka muke yi a karantar da mu aka tsara mu yake an gane ba gaggawan ba aran ma yace Allah subhanahu wataala ya ce a aya ta goma sha biyar ka matalin ladina min qablihim qariba zaqu wa bala amrihim wa lahum azabun alim Allah ya ce ga misalin wa'annan yahudawan na banin nabir da misalin wa'annan yau da misalin kuma wa'annan munafikan aka ga mutane biyu ne ake magana akan su da banin nabir da suke zo su kashe annabi da wa'annan munafikan da suke zuwa suna cewa muna goyon bayan ku ai abin da kuka yi daidai ne in annabin ma ya ce zai kore ku ko zai fitar da ku daga garin nan muna tare da ku za mu ba ku gudunmawa za mu ba ku kariya da Allah ya ce ka masalin ladina min qablihim qariba ai misalin wa'annan wa'annan haka Allah ya ce wa'annan to wa'annan yana komawa ne zuwa kan munafikai da Yahudawa. Ƙariba, ai nan nan kusa ne ba, nan nan kusa ne, sun manta abin da ya faru ne a yakin badaru. Ai, kamar misalinsu ne, sun manta abin da ya faru a yakin Uhudu. Shi ne Allah yake cewa, kamasal labina min qablihim ƙariba, ai, kamar misalinsu ne, abin da ya faru nan nan nan kusa shi ne da ƙuraishawa a yakin badaru. da Yahudawa bani kainuka da makamantansu lokacin da suka ce za su tarin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin Uhud ba ku ga abin da ya faru ba zaqu wa bala amrihim sun dandane ko ya yake cewa da Hausa sun kwashi kashin su a hannu shine Hausan kawai da zai dacewa da kai sun kwashi kashin su a hannu zaqu wa bala amrihim sun kwashi kashin su a hannu a nan duniya tilla a yakin Badaru mutane 313 suka yi fada da mutane 1,300 da wani wayannan mutane 313 Allah ya ba su nasara da rinjaye akan mutane 1,300 da wani abu Allah ya ba su nasara a wurin shi yasa kaji Allah subhanahu wataala ma har yana ƙara tunawa muminai wannan baiwan wannan falalan wannan ni'iman yace walaƙar nasarakumullahu bi badarin wa antum azilla ba Allah ya taimake ku a yakin badaru ba alhali kuna kaskantattu ba ku da yawan da za ku iya fuskantar su ai Allah ne ya taimake ku to a yakin hunaini da musulmai suka samu damuwa sun ga suna da yawa yanzu sun kai dubu goma sai suna ganin cewa babu wata ƙungiya ko wani gari da zai iya tunkaransu da yaƙi face sai sun ci nasara a kansu sai Allah subhanahu wataala ya ce ba haka bane ba yawa bane taimakon Allah ne sai Allah subhanahu wataala ya ce wa yawma hunaini إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم فئتكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين yace ku ƙara kallo mana a yakin mu ne ba kuna ganin kuna da yawa ba har kuna ganin cewa dole ne ku yi nasara akan abokan gaban ku Allah ya ce sai na kyale ku da aka zo aka fara gwabzawa ba ai musulmai sun sha wuya har sai da musulmai suka fara rugawa fa suna gudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya tsaya shi kadai har yana cewa ku dawo alan anan nabiyyu lal kabi ni annabi ne ba ba ƙarya bane ni din nan jinin Abdul Muttalib ne ba ku dawo sannan sahabbai suka fara ciyowa to da suka dawo suka tsaya shine kaji imamu ali yana faɗa yana cewa idan daga ta yi daga ma'ana kamar da suka ce idan wuta ta yi wuta a wurin yaƙi muna dawowa bayan annabi muhammadu ne mu labe mu ɓoye duk lokacin da na karanta wannan hadisin ko wannan hadisin ya zo kwalwana wani abu ne nake tunawa ba mutum ɗaya bane ba zai ɓoye bayan annabi Muhammad dubbai ne ba wai ya girman annabi Muhammadin yake Imamu Ali kuma ya faɗa kai dai baka yi sai kare ta Imamu Ali yace bayan annabi muke muke ba nake ba muke ladewa babu kuma abin da yake samun mu to wai irin ka ne kuwa ka dai ƙara kallo ba ladewa ba suke yi sahabbai ba ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba su labe a bayan mutum ɗaya babu kuma abin da zai same su duk abin da wayancan abokan gaban za su harbo baya taɓa isan wayannan mutanen da ke bayan annabi muhammad wai to ya girman annabi muhammadin yake ka zai fi girman masallacin nan ko ina karanta maka irin wannan karatun ne saboda ka gano darajar annabi Muhammad shi fa yana tare da Allah ne saboda haka wanda yake tare da Allah Allah baya tabar da shi sannan shi ne masoyin Allah ba shi ne masoyin Allah to ta yaya abu zai iya samun shi shi yasa sai sahabban su koma bayansa kuma babu abin da zai same su har a gama yakin an gane wannan to Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana shine a wannan ayan Allah subhanahu wata'ala ya ce aika masalin ladina min qablihim qariba wayannan banin nadir din da wayannan munafikan ai kaman misalin wayannan mutanen ne fa nan kusa kusa ne badar da uhud su je su kalli abin da ya faru mana duk an yi kungiyar dan dai a zo a kashe annabi Muhammadin amma Allah bai ba su nasara ba ballanta na wayannan su yan kwarori ma zaqu wa bala amrihim sun nada ko sun kwashi kashin su a hannu Allah subhanahu wataala ya ce wannan azaban duniya ne ba a yakin badarin a kashe musu manya manya guda 70 a kama musu manya manya guda 70 shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya zo ya tsaya akan wayanda aka kashe manya-manyan kafiran ko ya tsaya a kansu yake cewa wane da wane da wane da wane abinda Allah subhanahu wata'ala ya muku alkawari na azaba kun gan shi yanzu ko ba ku gani ba sai na Umar sai ya matso wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ai sun riga sun mutu ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya kalli sayyidina Umar ya ce Umar kai dinnan da kake kusa da ni baka fi su jin abin da nake faɗa ba ishara kan cewa in mutum ya mutu ba shikenan ba duk abin da ka faɗa wai ba zai ji ba ya ce umar ai kai din nan baka fi su ba baka fi su jin abin da nake faɗa din ba cewa lallai yanzu din dai sun ga abin da Allah ya musu alkawari na azaban wutan gashi nan yanzu an musu azaba a nan duniya ta hanyar kakkashe su sannan kuma za su je lahira za su tarar da wancan to yanzu kun gani shine manzon Allah yake tambayar su shine sayyidina Umar yake yana tunanin ko manzon Allah yana ganin kaman ba su karasa mutuwa bane ce ai manzon Allah ai sun riga sun mutu ba manzon Allah ya ce a kai din da kake nan kusa da ni baka fi su jin abin da nake faɗa Allah mun tuba Allah ka yafe mu ishara kan cewa mu da muke yin wanka na gawa kar mu zo muna yin wankan gawa muna ta suratai a shi haka yi jinya la ilaha illallah ai kallin nan baiwa ma yake da shi kaga wannan ya zama dan ta'adda ka zo kana mutum wanka ashe kai sirrin shi kake so ka rika gani ci ai ban san yana da kayan maza ba ci ai kai ne ka ga mutum kawai sai gan shi a cikin kaya bulun bulun bulun bulun duk abin da kuke faɗa wannan mutumin da kuke ma wanka yana jin kawai magana ne ba zai iya yi ba shi yasa sai musulunci ya shar'anta idan mutum ya rasu za a masa wanka to ba kowa ake so ya shiga ba ana son mutane guda uku ne kawai an yi yawa to mutum hudu barasa na hudun bai da wani amfani a wuri biyu su ne za su rika juyawa shi mutum ɗayan shi ne yake wanke duk wanda ba wa'annan ba to ya jira a waje in an gama shirya wannan mamacin to sannan sai su shigo su yi sallama da shi ibin kwana sannan wane ne ake so ya ma wannan gawan wanka aka ce makusancin wannan mamacin misali sai yanzu sai na rasu ina da mahaifi to mahaifi na ake so ya mu duk abin da mahaifi na ya gani a jikina ba zai zo teburin mai shayi yana faɗa ba mahaifi na ya rasu to ana son yayyi na su mu duk abin da yayyi na suka gani a jikina to ba za su fito titi suna faɗa ba a abin da ya yi mahaifina ya rasu to ai ba zan rasa aminai ba ko sai a ce a kira alaran ma ko ko ba za ka mun wankan gawa ba nan ba ka mun to kaga kana son na mutu kenan ka gani ko aran ma to kaga aran ma aka kira aran ma zai zo mala ibrahim za a kira ka za ka zo misali kawai muke yi misali ne su kaga aminanka ba yadda za a yi su ga wani abu wanda kai ba ka son wani ya gani su zo kuma suna fallasawa saɓanin kowa ya shigo ana maka wanka da zarar ya shiga dama haka yake ya haka sai garin mutane a kaya haka bulbulu ashe duk to sai musulunci ya hana me yasa na faɗa wannan maganan saboda ana yin wannan kurakuran da yawa sai ga an yi rasuwa ana magawa wanka ka ga mutane sun cika ɗakin to ai wani ma an ce ya fitan ma ba zai fitan ba shi yana ganin ai dan uwan shi ne ko yana ganin cewa wayannan din ba to da me suka fi shi ilimi suka fi shi ko mene shi yasa muka faɗa a nan wurin dan Allah in an yi rasuwa a bar mutane guda uku kawai su shiga idan sun gama kintsa shi sannan sai sauran mutane sai a shigo sai a yi bankwana da shi amma abin da muke yi yanzu a zo a cika ɗakin da ake ma gawa wanka a yi ta surutu shari'a ba zai yi da wannan ba shari'a ba zai yi da wannan ba wani mutum zamanin imamu malik suna ma da alaka shi da matan ba yar uwashi ce ta rasu sai suka zo suna mata wanka da suka zo suna mata wanka sai ya zo daidai farjinta gabanta sai ya ce sai ya buga gaban sai ya ce wannan wurin Allah kaɗai ya san irin aika-aikan da aka yi da shi sai hannun shi ya makale sai hannun shi ya makale akai akai a cire hannun ya ƙi fita an yi an yi an yi an yi a cire taba yanzu a yi gawa biyu ke ko ba haka ba za a yi gawa biyu sai aka zo aka gaya mai imam malik wani ne ya zo yana yin wankan gawa suna wankan gawa sai hannunsa ya makale sai ya ce a akwai abin da ya faru a dai bincika sai aka ce ai ga abin da ya faɗa sai ya ce yauwa yanzu kuke magana yauwa to yanzu malam ai hannun ya ƙi fita ne shine ake neman yin da za a yi ya ce a, abu ne mai sauki bulala za a mai ya yi mata ƙasafi ne shine Allah ya kama shi to hukuncin ƙazafi bulala tamanin ne ai fajliduhum samani na jalda a yi masa bulala tamanin shi kenan kasan kafin na haida masu yan dare wannan ya zo da hayaki a yi hayaki a wannan shiru yawa malam ya ci shirwa an yi hayaki an yi wannan an yi wannan duka abin ya ki sakinsa imam malik ya ce aji a masa bulala tamanin ku yi kallon ikon allah aka ɗauko bulala aka shashshauɗa ma maye tab tab tab tab ana kaiwa na tamanin ɗin sai hannun ya fita ce ta wannan kasafin da ya mata shine Allah ya kama shi me yasa na kawo wannan ba mun kawo bane dan a cima wancan bawan Allah da aka ma bulala tamanin mutunci ko a dan mu ya zamanto izina a gare mu cewa ko da kake ganin wannan mutumin ko wannan matan ta rasu to har yanzu tana da alfarma shi yasa malamai suka kawo wannan ka'idan yanzu duk wanda zai yi magawan wanka to yanzu ba a yadda ma ya kalla al'auran ba sai dai a sa labin ya kiran shi kyalle a sama haka ko ana kwara ruwa ta ciki yana sa hannu haka amma ba a yadda ya kalla al'auran ba saboda irin wannan rikita rikitan ma sai aka hana kuma hannunka ya taba al'auran kai tsaye shine amfanin sa wannan safan hannun na hand block din nan ko hand block kuna gano yadda shari'a take abubuwa duk sai aka shar'anta saboda a tsare wa mutane mutunci Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyara sai Allah subhanahu wataala ya ce ka masalin ladina min qablihim qariba zaqu wa bala amrihim wa lahum azabun alim a aya ta gaba za mu dauka to mun yi karatun kwana biyu an rama ya ce mu tsaya ne alhamdulillah alhamdulillah allahumma anfa'na bi ayati abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana idan akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura sai a yi addu'a wa alaikum assalam wa rahmatullah muna buƙatar addu'a ne akwai bawa nan ya ya ce mana
a wannan kam zai sha addu'a wannan kam zai sha addu'a me yake so ƙara aure ko ku kuɗi yake so duka yana so to za mu masa addu'a yanzu kuwa insha Allah za mu yi masa addu'a na Allah ya buɗa masa hanyoyin samun sa sai mene to kaji ko an rama ya ƙara wata ya ce kuma Allah ya sa ya rabu da iyayensa lafiya duka za a yi wannan wani tambayan za mu haɗa ci gaba ɗaya cikin addu'a na'am har yanzu idan mutum yana da alaka da matan ba misali yanzu mahaifiyata sai ta rasu shari'a ya dana shiga na mata wanka da ni da yan uwana yayi na ko kanne na zamu shiga mi an dura da wannan sai mata na ta rasu imamu ali ai shi kadai yamma matan yamma matan shi wanka na na fatima alaihi salam shi kadai da yaransa su uku shi yasa har yanzu da wuya kaga an ce ga kabarin na na Fatima ban sani ba kun taba lura da wannan har yanzu da wuya kaga an ce maka ga kabarin na na Fatima da daddare ta rasu ya shirya ta ya mata wanka komai kuma cikin daren ya mata sallah kuma ya girna kayan shi so har yanzu matana ta rasu zan iya tsayawa na mata wanka da ni da yarana mama na ta rasu za mu iya tsayawa da ni da yayyina da kanne na mu mata wanka mu uku dai kawai shikenan yayata ina da alaka da ita don muharram mata ce idan ta rasu babu wa'inda za su a cikin mata din shikenan sai in tsaya da ni da yan uwana duka mu mata so amma idan akwai mata wa'inda za su to ai ni kuma ba sai na je ba ko shine amfanin training din masu tasowa ai kaga yanzu mafi yawanci a garuruwan Hausawa sai ga wayanda suke yin wankan gawan sai ga wasu dattawa ne su ma sun fi zama mutuwa su ma to yanzu suna mutuwa ba shikenan ba a koya ma yara masu tasowa ƴan mata ba idan wayannan dattawan suka kare sai a koma bundun bundun kuma maimakon tun kafin wayannan dattawan su rasu ya kamata a yi training ɗin wasu matan kamar guda goma kuma idan da muna da tawa kwara uku ne to yanzu sai a yi training ɗin guda goma yadda zai zamanto yawan mu ya ƙaru yawan masu yin wankan kuma ya ƙaru su ma bayan shekaru a biyu haka kuma sai a ƙara training ɗin wasu guda goma sai ya zamanto a gari ba za a ce an yi rasuwa ba ana laliban wane ne zai iya ma gawa wanka saboda haka baba ya halatta mutum ya matan shi wanka kamar yadda ya halatta mace in mijinta ya rasu ta yi masa wanka wankan gawan sosai ko ba shi bane maganar na na Aisha ku take cewa manzon Allah yanzu mutum in ya rasu mata shi za ta iya masa wanka yace kwarai man ce ke din nan zaki iya mun wanka in na rasu ne to shari'a ya yadda matukar muharrama ne to wacce ba muharrama ba fa lalura zai iya sawa a yi shine shari'a yake kallo cewa a tunda kai ba muharramanta ba kawai za a yi mata taimama ne ita wannan matan ba za a cire mata kaya a yi striving ɗinta ba a mata tsirara kawai taimama za a yi mata a sa ta alikafai saboda kare mene mutuncinta an gane wannan Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana wani tambayan min da so addu'an da eh ban gane tambayan ba ai baba yana tambaya kan addu'an uku da addu'an bakwai akwai wayanda in ba sa nan ake musu na oh na gane a wannan ba zai zama damuwa ba ai ana roƙa ma wanda ya rasan gafara ne ita addu'an uku da addu'an bakwai ana yin su ne don yi ma wannan mamacin addu'a Allah ya gafarta masa saboda haka fatanmu shine kowane musulmi Allah ya gafarta masa ya je lahira ya shiga aljanna idan yana raye bai yadda da addu'an ukun ba da addu'an bakwai su ‘yan uwa su ne suke ganin yanzu ya fi ya mutu ya je layira a sashi a wuta gwamma su taru su roƙa masa dai Allah gafara an gane kawai rigimar da ake yi tsakanin malamai shine shin ya halatta a ce an keɓe kawai sai bayan kwana uku sai bayan kwana bakwai ko ko za a iya yi ma mamacin nan addu'a ko da yaushe aka ce ko da yaushe za a iya yi to amma hausawa suna da wannan tsarin ne cewa in mutum bayan kwana uku a ƙara taruwa a yi addu'a har yanzu dai muna roƙon Allah Allah ya ji shi ai tun daga ranar da ya rasu ne ko wannan sallar da kake gani ana yi magawa fa'idan tafa shine a roƙa Allah Allah ya yafe maka kai da ka mutu bayan an ƙara kwana uku sai a ƙara taruwa har yanzu dai Allah muna nan muna ƙara roƙonka ka ƙara gafarta ma wannan mutumin da ya rasu bayan an ƙara yin kwana bakwai da rasuwan naka a ƙara komawa ƙara cewa Allah har yanzu dai muna nan dai muna roƙon ma wannan dan uwan namu ko wannan ƴar uwar tamu Allah ka gafarta mata sai an ƙara ɗaukan lokaci kuma kamar bayan kwana arba'in sai a ƙara taruwa sai a ƙara cewa Allah har yanzu dai ba ba mu manta shi ba muna nan muna ƙara roƙa masa alfarma Allah ka yafe masa shine kawai ba wani abu an gane wannan na san abin da zai zo kwalwanka ai za a ce ai bid'a ne to ai mun wuce wannan kuma karatun yanzu in bid'a ne a fahimta wani malamin ko a fahimta wani malamin ai mun wuce wannan mu a fahimta wani malamin mu muna fahimta yin su imamu shafi da suke ganin akwai bid'a kyakkyawa akwai bid'a mummuna saboda haka an wuce wannan mu wurin an gane to shi wannan da ya rasu sai ya zamanto shi ba bai yadda ba da addu'a su yan uwansa suna son ya je lahira ya shiga aljanna za su ci gaba da masa addu'a ba zai zama wani damuwa ba Allah ya ce mana kuma yanzu ba su bane da kansu suke faɗa a yi addu'an ko ba haka bane da an billo da wani abu in an zo makabarta sai a ce kowa ya kalla gabas ko a ce kowa ya kalla gabas yanzu su da kansu ke cewa maman su ta bar wasiya in ta rasu a mata addu'a a jami'a ku iyayen kuma an ce kar a yi addu'a kowa ya kalla gabas kar a yi can abinda mutane suka kasa ganewa shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mutane ba za su taba taruwa ba a wani wuri ɗaya daga cikin su yana addu'a saura suna cewa amin face sai Allah ya ansa wannan addu'a kamar yadda muke tare a nan wurin sai ɗaya daga cikin mu yi addu'a mu muna cewa amin Allah ya ce sai na ansa wannan addu'a wannan hadisin Shehu Usman dan Fodiyo ya kawo shi ina nan a cikin littafin sa Ihya'us Sunna wa Ikmalul Bid'ah hadisin yana nan a ciki da ya kawo wannan babin da yake magana kan addu'a bayan sallah to Shehu Usman dan Fodiyo ya kawo wannan hadisin a cikin littafin ka ƙara komawa ka duba zaka gani cewa mutane ba za su taba taruwa ba suna yin addu'a a ɗaya daga cikin yana addu'a saura suna cewa amin face sai Allah ya ansa addu'a dama menene fa'idan addu'a wai Allah ya ki karɓa Allah ya ansa shikenan shikenan Allah ya ce mana wani tambayan wa alaikum salam
idan kun ji ne zai wani kai ko mata ne ba ta mutum shi ma ta sa wa imana saboda ai akwai yaranta a wurin ba sai yaranta sun kalla tsiraicin ba ka gane sai ya sa din tun zai mijin nata ne sai ya sai ya sai ya sa ya an gane wannan akwai karatu mai girma a wurin shari'a ya ce to shi kenan yanzu yanda ya zo zai yi wankan nan zai iya rungumanta kuma a ka ce a a ka ba da fatawa ka gama Riki na wajen juya.
kaga player ne kai ko menene ka yana ba da fatawa shi
Ina ba ina da Striker.
Ina maganan wajen juya ta hannu.
a'a yanzu matan ka tana da rai ba za ka rungume ta ba sai ka ji haushin ka rungume ta me za ka ji a'a ku tsaya ban gane aka raka mallam to a ran ma ya ce in gyare ta ai duk wanda ya ce ya rungume ta haushi zai ji me zai ji to yanzu ta rasu an gane maganan yanzu ta rasu tun da ta rasu nan yanzu zai mata wanka zai iya rungumanta a matsayin sha'awa shari'a ce zai iya na faɗa wannan ne so na ga yanayin da hankalinsa ya karkata shari'a ce zai iya amma kwantawa da ita ne ba zai yi ba amma za ka rungume ta in ma za ka iya kis ɗinta a duk kai shari'a ya baka wannan daman ai na ƙarshe ne ban kwana ne an gane wannan so akwai karatukan da ka san ba ko'ina kuma ake ake faɗan wannan ba wannan dan ma na faɗa ne saboda mutane su sani shari'a ya tsara komai duk abin da kake tunani shari'a ya tsara shari'a ya tsara saboda ka na faɗa wannan saboda mutane su sani za ka iya rungumar matanka bayan ta rasu za ka iya kis ɗinta za kwanciya ne da ita a matsayin gawa ba za ka yi ba shari'a bai yarda da wannan an gane wannan Allah ya ce mana wa alaikum assalam wa rahmatullah Amma da nuna zuwa. Akwai kwamitin masallacin zuwa da suka haifar da sadaka. Suna magana kan cewa za su rufe maganar yin sadaka zuwa shirin da wata za su rufe shirin da wata daga zarraba duk wanda yake bukatar kuma su da sami yan awar awar da su sai sami sami sami sami da yan a cikin bayan awar na gane kwamitin masallaci ne suke magana akan masu son su shiga itikafi to tun yanzu su je su samu fom ɗinsu kafin a kulle ranar kullewan 23 ga wata ne bayan an kulle 23 kowane ne ba za a yadda ya shiga ba domin ana kiya a kiyaye ka'idoji da list ɗin su wane ne za su shiga masallaci kar a zo a ma masallaci barna a bar mutane da salati da salallani za a san a san ka daga ina kake wane ne zai tsaya maka a matsayin granto makamancin wayannan abubuwan sannan yaya za a yi da matsalar lura da tsaftar masallaci matsalar bayi yaya za a yi duka wayannan abubuwan duka shine abin da zai taimaki kwamitin masallaci wurin tsara wannan form din an gane wannan Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya yafe mana ina ganin zamu ai addu'a haka a sallu ala nabi karim makaranta fatiha da alam nashara إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم نشرع لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقر ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب مكرنت إذا جاء كفى إيدي الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قل هو الله كفى أكف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد Allah muna tawassuli da wannan salati da muka yi a matsayin gaisuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da alam nashra da muka karanta Allah akwai bawanka da yema masallaci ɗakin ka hidima Allah subhanahu wata'ala ka sanya wa dukiyarsa albarka Allah ka ƙara masa budi Allah in kayi masa mu ma muna neman wannan algudanka ka wa dukiyar mu albarka ka ƙara mana budi dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idza jaa kafa ɗaya da muka karanta Allah muna tawassuli da ita abubuwan da wannan bawan da yema wannan masallaci hidima Allah abin da ya tasa a gaba Allah ka bashi nasara Allah ka bashi nasara in ka yi masa haka mu ma Allah ka ba mu nasara kan abubuwan da muka sa a gaba kul wallahu da muka karanta kafa uku Allah muna tawassuli da ita magabatansa da suka gabata suka bashi wannan tarbiyyar da dukiyarsa bata tsole masa ido ba ya iya tsayawa ya wa addini hidima Allah subhanahu wataala ya ji kansu wanda suka saura a cikin iyayen nasa Allah ya sa ya gama da su lafiya in ka yi masa haka mu ma Allah ka samu ka rabu da iyayen mu lafiya wa'anda suka rasu a cikin iyayen namu Allah ka ji kansu Allah ka sa aljanna makoma kai kaiwa da komowan mu akan hanyoyi da kaiwa da komowan dukiyoyin mu akan hanyoyi Allah subhanahu wata'ala ya tsare masu nufin mu da mugun abu a zahiri ko a batini Allah ka san su Allah ka shiga tsakanin mu da su in ba masu shiriwa bane Allah ka mana maganin su dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ba za mu iya ba Allah ya iya mana wanda muka iya Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله